alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau asabar 16 ga watan ramadana hijira 1441 daidai da tara ga watan mai miladiya 2020 za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma cikin firiya da tafsir juzi'i na biyu na maulan musa ibn kaidati sheikh ibrahim inyas radiyallahu ta'ala an shafi na 163 muna cikin suratul ma'ida za mu tashi aya ta 81 malam muhammad mubarak zai ja mana baki shehinmu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai mana fassara akramakumullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري walta'adihi bi nazaratin ta'ati lana bizafari yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu bismillahir rahmanir rahim la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladhina qalu inna nasara ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ajiya mun yi bayani cewa wannan aya tana yi wa musulmin duniya baki ɗaya bayani su sani cewa a cikin makiyansu na duniya baki ɗaya babu kamar yahudawa da kuma mushrikai amma nasara su suna kusa da su a cikin soyayya sun fi kowa nuna tausayi da jin kai da soyayya ga musulmi a cikin kafiran duniya baki daya duk da cewa a cikin kafirai babu kamar nasara saboda su kafircinsu cikin ubangiji suka yi shi su kuma yahudawa kafircinsu cikin wato annabawa ne cikin annabta ne su nasara suna cewa Allah uku ne su kuma yahuda Allah ɗaya ne amma duk annabin da ya zo za su kashe za su karyata su kuma sun yadda da annabawa amma Allah uku to amma sun fi tausayin musulmi su kuma sun fi soyayya nuna soyayya ga musulmi to har al'amura suka yawa a madina wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci sahabbansa da su yi hijira suka yi hijira zuwa Habasha da kafiran maka suka ji labari suka tura Amr ibn al-As da Ammaratu dan Walid suka tafi domin su je su ziga sarki Najashi ya kori wato musulmi da aka je an zo tattaunawa sai shi sarki na jashi ya tambaya ya ce da su ma haza dinun lazi faraktum fihi qaumakum wa lam tadkhulu fi dini wala fi dini ahadin min hazil milal ya ce wai ku min bayani menene addinin nan naku me manufar addini wanda kuka rabu da yan uwanku da dangi a kansa ba ku shiga addini na ba kuma ba ku shiga wani addini daga cikin sauran addinai ba sai suka ce ayyuhal malik kunna ahla jahiliyatin na'budu na'budu sanama wa naqta'u rahima wa na'kulu al-maytata wa na'ti al-fawahisha wa nusi'u al-jiwara wa ya'kulu al-qawiyyu min ad-da'if wa naf'alu wa naf'alu wa naf'alu suka ce ranka ya dade mai martaba a Allah ya ƙara maka girma mu mun kasance jama'a ne ma'abota jahilci wato ba mu da littafi ba mu iya rubutu ba ba mu iya karatu ba ba mu san Allah ba muna bauta wa duwatsu da itatuwa su ne gumaka muna yanke zumunci sannan muna cin mushe muna aikata alfasha muna mummunan mu'amala da makwabci sannan mai ƙarfi zai zalunci mai rauni ba yadda za a yi kai muna yin abubuwa da yawa waɗanda ba za su faɗu ba hatta ja'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai sarki ya gamsu sai amr ibn al-as ya ce to ai na san yadda zan yi sarki abokina ne na san yadda zan in tunzura shi sai ya matsa kusa da shi ya ce ranka ya daɗe suna zagin almasihu fa eh suna zagin shi suna zagin shi almasihu naku ba suna zagin shi to sai sarki sai ya waiwaye sai ya ce ma ya ƙulu sahibu kun fi sahibi na isa kai jafar gaya mana ne sahibin ku yake faɗa a cikin sahibin mu isa sai ya ce a baya cewa komai a kansa cewa yake rasulullahi wa kalimatuhu alƙaha ila maryama wa ruhun minhu cewa yake isa manzan allah ne kalmar allah ne da ya jefa a cikin maryamu sannan ruhi ne daga gare shi to daga nan sai aka ga sarki hawa yana zuba idansa ya tsuguna ya ɗauki wani tsinki da ya ɗauki tsinken sai ce ma za da sahibukum alama ƙala sahibuna bi qadri hazal uhud wallahi sahibinku bai ƙara komai ba a cikin abin da sahibinmu isa yake faɗa daidai da gwargwadon wannan tsinken bai ƙara ba sannan ya ce masa in dakum shay'un min kitabihi kuna da wani abu da za ku karanta mun a cikin littafinsa jafar ya ce kwarai kuwa akwai ya ce to a karanta suka karanto suratu maryam alaihassalam kamar yadda aka karanto jiya a mun faɗa duka mun yi bayani a kansu to har dai al'amari ya kai amr ibn al-as da ammar ibn walid suka ji kunya gashi an turo su cewa su ne za su janyo hankalin sarki ya kori musulmi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashi abu bai yiwu ba to dama tsakanin wato a shi ammara da shi amr ibn al-as akwai wata kiyayya da wata gaba tsohuwa sai shiryawa ammara to kaidi dan dama ya iya kaidi shi yasa ma aka turo shi dan an san yazo shirya sarki magana dole ne a kisu sai ya ce wa ammara to kaga sarki bai yarda da jawabanmu ba kuma ga kaka kyakkyawa domin babu saurayi kyakkyawa a larabawa kamar ammaratu ibn walid sai ya ce masa ka je kai kokari ka shiga cikin gidan sarki ku saba da mata dan in sun ganka za su soka in suka soka sai kai kokari in an saba sai ka sa su janyo hankalin sarki domin ya yadda da mu ya ba mu jama'an nan mu koma da su makka shikenan amma raya yadda ya fara shiga cikin gidan sarki ashe shi kuma amr ibn al-as ya keɓe sarki ya ce ranka ya daɗe abokin nan na fa da muka zo da shi karfa ka yadda da shi bai da kyau a wurin mata bai da kyau in ka kuskura ka yadda da shi za a yi ɓanna shikenan sarki ya ji wata rana ya shigo gida kawai sai ya ga ammara ya fito daga ɗakin matarsa sai ce a kai ne ya shigo da kai nan sai ya kama shi yana duka ya azabtar da shi ya sa aka yi masa abubuwa da dama na azaba har yasa aka kama shi aka daga shi aka kama zakarinsa aka dinga hura shi kamar ana busa wa taya iska sai da ya kumbura da ya kumbura aka je aka jefa shi a cikin ruwa ya koma daji yana yawo da wato namun daji har ya mutu a can to abin da ya faru kenan sai shehu radiyallahu ta'ala na warbahu annabi amin a yau kuma sai yake gaya mana sun makataban najashi ila rasuli sallallahu alaihi wasallama sannan sai sarki sarkin habasha najashi sai ya rubuta wasiƙa zuwa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yukhbiruhu bi islamihi yana ba shi labarin musuluntarsa wannan jawaban duka da aka yi ya sa sarki ya musulunta wa arsala waladahu ya aika da ɗansa wa sab'ina rakiban da mahaya wato a su saba'in ya aika su zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falamma tawassadu fil bari lokacin da suka kai tsakiyar teku gari ku sai suka dilmi a ciki wa fi tilkal mudda a cikin wannan shekara ne kuma tufiya zauji ummu habibata sai mijin sai da ummu habibata sai ya rasu binta abi sufyan wato diyar abu sufyan wanda kowa ya sani babu maƙi manzo Allah kamar shi a wannan lokaci ba a ga maciji da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai ya aure ta fakatabar rasulu ila malikin najashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa ya zuwa sarkin Habasha wato najashi an ya haɗu bahalahu sallallahu alaihi wasallama wai manzala da ya ji labarin cewa mijin ummu habiba ta ya rasu sai ya rubuta wasiƙa wurin sarki ya ce to ka nema min aurenta ka gaya mata ina santa in ta in ta yadda ka ɗaura mana aure da ita a can habasha ɗin to shikenan shi sarki na jashi sai ya nemi aurenta fa arsala ilaiha abrahata rasulan ma'anan abrahata sarkin habasha kuma shine na jashi sai shi najashi wato sarkin habasha sai ya aika da dan aiki falan ma ja'ar rasulu ila ummu habibata lokacin da dan aiki ya kai wurin ummu habibata diyar abi sufyan wa basharaha yi mata bishara bi khidmatir rasuli cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman aurenta a adadhu jami'a ma wa habala han najashi duk abin da najashi ya aiko mata da shi ma na sadaki sai ta ce na baka saboda tsaban murna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ki da aure in kin yadda ma ga sadaki da ta sa hannu ta karba cikin farin ciki ba ta san sanda ta mika ma dan akin ta ce gashi je kada ba wannan tukuicin kake a lil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai aka daura mata aure da annabin nan abin zabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi arba'ati dinarin da dinari 400 kaga duk matan annabi ta fi su tsada su dirhami kaza za ka dirhami arba'in amma gashi ita dinari na gugar dinari har dinari ɗari hudu wa hayya uha kasan dalili ai sarki ne zai biya to kuma kasan irin kyautar sarki to wannan kyautar mai nauyi mai tsada duka ta ba ɗan aikin ta ce saboda farin cikin da ka sa a zuciyata je ka da waɗannan duka ka je da su zinaren nan na gwalagwalan nan din na baka wa hayya uha aka shirya ta aka yi mata ado aka yi mata kwalliya wa arsaluha aka aika ta ilan nabi sallallahu alaihi sallama zuwa ga annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama kadima biha ja'faru wato sayyidina ja'faru dan abi dalib ja'far tayyar mai tashi sama tare da mala'iku shine wato ya zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita yawmar ju'in nabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da amarya ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo min khaybara daga yakin khaybara kuma ya yi nasara an kori yahudawa fi zalikal yau a wannan rana ya ƙuri sallallahu alaihi sallama da manzo Allah sallallahu alaihi ya ga Jafaru ga kuma amarya gashi kuma ya dawo lafiya sai ce ma adri bi ayyihi ma afrahu bi islamin najashi an bi qudumi Ja'farin an bi arusi an bi fati Khaibar. manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wai wai da me zan yi farin ciki ne a yau wai da me zan yi farin ciki ne a yau zan yi farin ciki ne da musulunta sarkin habasha na jashi ko kuwa da zuwan ja'faru ya dawo lafiya an bi arusi ko kuwa da amaryata da aka kawo mini ummu habibata an bi fati khaibar ko kuma da budin khaibar da aka yi min allah ya mun budi yau khaibar ta wuce wa qala li ja'farin saboda farin ciki sai manzo allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa sayyidina ja'faru ashbahata khaliqi wa khuluqi jafar ka ganka dinnan wato wato sifarka tana kama da irin sifata halittarka tana kama da irin halittata sannan ɗabi'unka suna yin kama da irin ɗabi'una fara ƙasar ja'far bai ne dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ja'far ya tashi ya taka rawa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda tsananin farin ciki ashe farin ciki zai iya sa a rawa daga nan ne aka samu irin rawar da sufaye suke yi kwarai daga nan ne daga nan ne aka samu asalin rawan da sufaye suke yi in suna zikiri ko kuma in suna yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauransu zaka gan su suna rangaji ko da yake da rawa din na muridansu ne domin sun ce idan kana muridi idan kana muridi ana so ka zama kamar itaciya idan kana muridi ana so ka zama kamar itaciya amma idan ka zama muƙaddami to ana so ka zama tamkar dutse idan ka zama muƙaddami ana so ka zama tamkar dutse farko idan kana muridi idan ana ambatan Allah to ana so ka dinga rangaji kamar yadda iska take kada bishiya idan hadari ya taso to idan hadarin ambatan Allah ya bugi muridi to sai ka ga yana layi yana rangaji yana rangaji ko amma idan ya kai wato ya wuce muridantaka ya zama mukaddami to su ake kuma ya zama kamar dutse ko kansa kar ya kada kawai ya zama kamar dutse a zaune kamar kurman dutse to kuma shi wannan rawa da su sufayen nan suke yi ba fa rawan ƙoroso ba ne idan kar mutum ya zo yana casar rawa a cewar rawan sufaye a ba haka ba ne kawai yaran gaji ne haka la ilaha illallah la ilaha illallah shi ne fa abin da ake nufi amma ba wai casar rawa mutum ya tashi ya dinga juyawa yana kwambe yana ta da kura kuma a ce rawan sufaye su sufayen da kansu suka ce laisa tasawufu lufsu saubi uhu wala buka'uka ingannal mugannuna wala siyahun wala raqasun wala tarabun wala tagashun ka an kasirta majnuna bal tasawufu an tasfu bila kadarin wa tatba'u al-haqqa wal qur'ana wad dina saboda haka mutum uku suka yi rawa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda saboda su ne sufaye suke wannan rangaji da suke yi da wannan abin nan akwai sayyidina ali karramallahu jahu radiyallahu ta'ala anhu wato wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa anta minni wa ana minka kai daga ni ne ni kuma daga kai ne sai ya tashi mana ya taka rawa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi kuma Jafar yayansa sayyidina Jafar dan Abi Talib manzo Allah ce masa ashbahata khaliqi wa khuluqi halittarka tana kama da halittata sannan ɗabi'arka tana kama da irin ɗabi'ata shi ma ya tashi ya taka rawa sannan zaidu zaidu wanda an san shi baran manzo Allah ne sallallahu alaihi bawan manzo Allah ne sallallahu alaihi wato wanda Allah ya saukar da aya a kansa falan ma qadiya zaidun minha wadran zawwajnaka a kansa to wata rana manzo Allah ya ce masa anta akhuna wa maulana anta akhuna wa maulana kai dan uwanmu ne kuma baranmu ne kai dan uwanmu ne baranmu ne shi ma sai tashi ya taka rawa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to daga nan ne duka abin da aka su bai suna yi din nan na wannan rangajin da suke amma kar wani ya zo ya shiga cikin su yana lalata yana wani rawa yana koroso yana shakiyanci a cewa rawan rawan sufanci a rawan sufanci ba hauka bane farin ciki ne na san annabi yake motsa shi walan ma taufan najashi lokacin da sarkin habasha najashi ya tawafa wato ya rasu a ta jibrilu sai malaika jibrilu ya zo fa akbarar rasulu sallallahu alaihi wasallama ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari annan najashi tawaffa wato sarkin habasha najashi ya tawafa ya rasu fa salla alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa salatul ga'ib qarrabahu ilaihi maliku malaku mala'ika jibril ya kusanto da gawarsa har zuwa madina hatta sara yanzu ilaihi har sai da ta kai manzo Allah sallallahu alaihi yana kallonsa fa salla alaihi sai masa sallah haza sababu nuzuli an-nuzul al-aya wannan shine dalilin saukar wannan aya wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu allazina qalu inna nasara dalilin saukar take wasifatu amma wato sifa gamanniya ce li jami'in nasara ga dukkan kiristoci alƙisisi na warrufban malamansu da masu bautarsu fahim su kiristoci a haffu adawatan su ne mafi sauƙin ƙiyayya da nuna gaba lil muslimina ga jama'an musulmi li zuhudin saboda irin gudun duniyan kiristoci fid duniya wato suna da zuhudu a duniya wa anna dinahum kuma saboda cewa addinin su tarkul izayati wato shine barin cuta addinin kiristoci barin cuta aksul yahudi sabanin yahudawa su kuma yadda kasan addinin su cutar jama'a fahim ashaddu adawatan lihubbihim a lidduniya su yahuda su suka fi tsananin kiyayya da nuna gaba ga musulmi me ya janyo saboda tsananin kwaɗayin duniya su yahuda suna da tsananin san duniya har a cikin musulmi din ma idan mutum yana da san duniya za ka gabe so ya ana faɗin wani shi kansa kawai man kana harisan ala duniya duk wanda ya zama mai tsananin kwaɗayin duniya kullama ra'a abdan duk sanda ya ga wani bawa rafahu Allah Allah ta'ala ya ɗaukaka shi ya hasuduhu wa yu'adihi sai ya hau kiyayya sai ya hau yi masa hasada wa yuharibuhu la mahalata sai kaga yana ya kasa ba makawa duk mutumin da yake son girma kuma yake son duniya to baya so ya ga wanda Allah ya ɗaukaka sai ya hau yi masa hasada sai ya hau gaba da shi sai ya hau kiyayyarsa babu makawa wai za sani
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا واكتبنا مع الشاهدين
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين wannan aya ta sauka ne ita ma kamar waccan akan shi na jashi sarkin habasha da shi da sahabbansa wato jama'arsa lokacin da ja'far bin abi talib jafar tayyar allah ya kara masa yadda ya karanta musu alkur'ani sai ummul mu'mini na ita ummu habiba ta kenan ko ummu salama sai tana wurin tana daga cikin matan da da suka yi hijira ta ce ina kallo lokacin da jafaru yake karanta alkur'ani fabaka wallahi najashi hattan hattak ballat lihiyatuhu wa bakat asaqifatuhu hattak ballu masahifahum hina sami'u ma tala alaihim ta ce wallahi ja'far yana karatun alkur'ani sai da najashi ya fashe da kuka har sai da ta kai gemunsa baki ɗaya ya jike da hawaye sannan malaman yahudawan nan su ma waɗannan fada-fadan nasu waɗanda suka zo suka buɗe manya-manyan littattafan nan da ja'far yake karatun alkur'ani suka dinga kuka sai da littattafan suka jike da hawaye sannan sai najashi sai ci إن هذا والذي جاء به عيسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة والله da wannan abu da Muhammadu ya zo muku da shi sallallahu alaihi wa alihi sallama da abin da Isa ya zo mana da shi alaihi salatu wassalam suna fita ne daga alkuki guda daga alkuki guda suke fitowa ba daga wani wuri daban-daban ba in dalika ku tafi fala wallahi la usallimukum ilaihima wallahi na rantsa muku da Allah ba zan ba su Amr ibn al-As da Ammar ibn al-Walid ku su koma da kuwa ku je kun zo garin ku kuna gidanku ku sakata kuwala to shine sai wannan aya ta sauka wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara aynahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqqi wato duk sa'ad da kiristoci suka ji abin da aka saukar zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kaga ina idanuwansu sun cika da hawaye suna zubar da ruwa saboda abin da suka sani na daga gaskiya wakila kuma waɗansu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne a cikin mutanen nan goma sha biyu waɗanda sarkin habasha najashi ya aika su wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan su je su yi masa tambaya su zo masa da labari to shine sai manzo Allah ya karanta musu alqur'ani suka fashe da kuka daga cikin su wato akwai a ruhu sisiyawa su kuma guda biyar ko kuma ruhubaniyawa guda biyar kisisiyawa guda bakwai to shine Allah tabaraka ta'ala ya saukar da wannan aya wa iza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'inahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al kila kuma waɗansu malamai suka ce a wannan aya ta sauka ne a cikin mutane talatin ko kuma mutane saba'in da sarkin habasha na jashi ya aika su wato zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka karanta musu suratu yasin wal qur'anil hakim to a lokacin ne suka yi kuka suka yi imani to shine sai wannan aya sai ta sauka gaba ɗaya akan kiristocin duniya baki ɗaya kiristoci dukkansu sun fi kusanci da musulmi a wurin nuna ƙauna da soyayya akan yahuda da mushrikai da wanda ya imani daga cikin kiristoci da wanda bai imani ba dukansu amma abin keɓanta a nan shine waɗanda suka yi imani ɗin saboda faɗin allah wa'iza sami'u wa'iza sami'u to lamirin yana koma ne zuwa ga waɗanda suka yi imani kamar najashi da shi da jama'arsa amma kuma waɗansu malaman da suka ce gaba ɗaya ne damirin yana komawa wato gamanne saboda jama'a ana iya gode musu ne da aikin mutum ɗaya a cikinsu ana iya gode wa jama'ar baki ɗaya saboda aikin kwarai da mutum ɗaya ya gudanar da shi a cikinsu shi ya sa waɗansu malamai suka ce ai duk kiristoci ma sun fi tausayin musulmi akan yahudu da nasara allah tabaraka ta'ala ce wai za sami'u idan kiristoci suka ji ma unzila ilar rasuli abinda aka saukar zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam min alqur'ani na daga alqur'ani tara ainahum sai kaga idanuwansu tafidu ta cika da hawaye tana zubarwa wato tafidu min dami tana zubo da hawaye min ma'arafu saboda abinda suka sani wato saboda kankanin abinda suka sani min ma'arafu saboda kankanin abinda suka ji daga jafar abinda aka karanta musu kankanin nan wanda aka karanto jiya suratu maryam to ina ga da sun san duka sai kaga suna kuka saboda kankanin abin da suka ji sai kaga suna zubar da hawaye ya ƙulu ne za ka ji suna cewa rabbana ya ubangijin mu'amanna mun imani saddaqana mun gasgata bi nabiyika da annabinka muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wa kitabika sannan mun imani da littafinka shine alqur'ani faktubna ya allah ka rubuta mu ma shahidina tare da waɗanda suka shaida suka gasgata wato da al'ummar annabi muhammadu ka haɗa mu da su har zuwa ranar alkiyama ka tashe mu tare da su hazihi sifatul ruhban wannan sifa ce ta wato zahidan kiristoci wannan sifa ce ta zahidan kiristoci masu gudun duniyarsu walƙisisiyin da kuma malamansu tara a za ka ga idanuwansu tafidu minar dam'i tana kwararar da hawaye bakau suna kuka hatta fadat a ainihin har sai ta kai idansu yana zubar da ruwa minar dam'i daga hawaye duka sarata dumu'in saboda yawan hawayensu ya ƙulun rasulu saboda yawan kukansu ya ƙulun rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ya ce ainani la tamassuhu la tamassuhum nar idanuwa guda biyu wuta ba za ta shafe su ba idanuwa biyu wuta ba za ta shafe su ba bakat ainin bakat duk idan da ta yi kuka min kashetin layi saboda tsoron Allah to wannan idan wuta ba za ta kone wannan idan ba wa ainin ba ta harsun musulmi na fi sabilillah da kuma idan da ta kwana tana gadin musulmi saboda ɗaukaka addinin Allah kaga mafi yawancin masu patrol din nan musulmi da suke wato gadi a unguwannin musulmai kaga ashe suna da falala mai yawa da za su gane saboda haka duk idan da ta gadin musulmi musamman a wurin yaƙi saboda kada a far musu to wannan ido wuta ba za ta shafe ta ba wa qalu وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين a lokacin da imani ya shiga cikin zuciyoyin wato su waɗannan kiristoci shikenan sai yahuda suka dinga zargin su bayan su sun fara zargin kansu da imani ya shiga zuciyarsu bayan sun ji karatun alkur'ani sai suka zargi kansu suka ce wai me yasa ma tuntuni ba ba mu nemi wannan labarin wannan annabi ba mun je mun sallama masa mun yi imani da shi suna nadama suna kuka suna cewa malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haq kila kuma ba wai zargin kansu suka yi ba yahudawa ne suka zarge su bayan sun zargi kawunan su din suna aibanta su da musulunci haka kawai daga karanta musu ku waɗansu ayoyi ayoyin ma ba daga Allah suke ba haka kawai an tsara kalmomi an karanta muku kawai sai ku yadda shi kenan sai ku je ku musulunta sai suka ce wa malana la numinu wa malana la numinu billahi wa ma ja'ana min alhaqi hauka muke yi ko ko giya muka sha me zai hana mu yin imani da Allah da kuma abin da ya zo mana na gaskiya suke gaya wa a su yahudawa haka kuma irin wannan shine ke faruwa ko a cikin musulmi din ko a cikin musulmi wannan shi ke faruwa tsakanin waliyai da ammawan musulmi da kuma 'ya'yan manyan bayin Allah waɗanda iyayensu suka rasu ba su bi hanyarsu ba ko kuma ba su gaje su ba duk sa'ad da aka ce akwai wani babban wali ya yi wa addini aiki ya taimaki al'umma ya yada addini ya kafa kaunar annaba a zukatan bayi to idan ya rasu sai 'ya'yansa su jifa duk duniya ba wanda ya gaje shi idan ba su ba to idan aka samu akasi Allah tabaraka ta'ala ya tada wani babba ya zama yana aiki irin na babansu kuma mutane suna da itikadi mai kyau a kansa to su ne za su rika kokari suna cewa wani yasa kuke bin wancan mutumin ne wanda kuke nema a wurinsa ne me babu a nan ai kaza ai kaza ai kaza za su yi ta faɗin maganganu su yi ta faɗin maganganu to me hankali a ciki sai ya ce wa malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al me zai hana mana yin ai ba da mutumin nan muka yi imani ba da Allah muka yi imani Allah da ya bashi wannan abu Allah da ya ba babanku iyaye da kakanni suka bi to shine kuma ya sake ba wannan mutumi shine ba ma so mu asara muke so mu bi shi saboda kayan ba wai kayan gado bane ai innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha to shine Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana anan wa qalu wato sai su nasara kiristoci sai suka ce wa yahudawa fi jawabi man ayyarahum a cikin ba da amsa ga wanda ya aibanta su bil islami cewa sun musulunta minan yahudi daga cikin yahudawa malana mu ko me ya same mu me zai hana mu me ya same mu la nu'minu billahi da ba za mu yi imani da Allah ba wa ma ja'ana min alhaqi ko mu yi imani da abin da ya zo mana na daga gaskiya alqur'ani shine alqur'ani wa nadma'u kuma muna kwaɗayi an yi da khila na rabbuna ubangijin mu ya shigar da mu ma alqawmi salihina tare da jama'ar wato salihai managarta mutanen kirki daga cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam almu'minina sune mu'minai aljannata ya shigar da mu aljanna tare da su qala ta'ala فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين wato lokacin da su waɗannan kiristoci suka ce rabbana amanna faktubna ma'a shahidina kuma suka ce wa malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min alhaqi wa nadma'u an yudkhilana rabbuna ma alqawmi salihina sai Allah tabaraka ta'ala ya sakanta musu saboda wannan addu'a da suka yi wadda take tsarkakakkiya sai Allah ya ba su ijaba sai ya ce da sai ya ba su jannatin tajri min tahtiha al-anharu akan wannan addu'a da suka yi sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ba su aljanna fa asabahumullahu sai Allah tabaraka ta'ala ya sakanta musu bima galu saboda abin da suka faɗa wato suka kudurce a zuciya na imani sai ya ba su jannatin wato aljanna tajrimin gonaki shine jannati Allah ya ba su gonaki a aljanna tajrimin tata al-anharu koramu suna gudana a karkashin a karkashinta khalidina fiya kuma za su dawwama a cikin wannan aljanna wa zalika jaza'ul musinina wannan shine sakamakon masu kyawawan ayyuka bil imani waɗanda suka yi imani da Allah والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم آه. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda zina kafaru amma kaga waɗanda suka kafirce wa tauhidin Allah kamar maguza kenan mushrikai wa kazzabu bi ayatina kuma suka karyata da ayoyinmu na alkur'ani wato kamar yahudawa kenan ula'ika to su fa waɗannan ashabul jahimi su ne ma'abuta shiga wutar jahimu hum yadkhuluna nara su wato mushrikai da kuma yahudawa za su shiga wuta man amana billahi duk wanda ya imani da Allah da halal jannata zai shiga aljanna wa man kafara billahi wanda ko ya kafircewa Allah da halal nara wannan zai shiga wuta ya rasulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum yadkhulul jannata illa man aba ila wa man aba ya rasulullah yace man amana bi wa saddaqani wa qala la ilaha illa allah muhammadur rasulullah dakhala al janna wa man aba faqad aba dukhul al janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dukkan ku musulmi za ku shiga aljanna sai dai wanda ya ki amma dukkan ku musulmi yan aljanna ne sai dai wanda ya ki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sabai suka ce masa wane ne zai ki sai ce ku tsaya ku ji duk wanda ya imani da ni kuma ya gasgata ni kuma ya faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah to wannan mutum da halal janna ba zai shiga aljanna ba ya shiga aljanna wa man aba wanda kuwa ya ƙi wato shine wanda ya ƙi imani da ni kuma ya ƙi ya gasgata ni kuma ya ƙi ya faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah to aljanna hakika ya hana kansa shiga aljanna shehu radiyallahu anhu bari in gaya muku wata hikaya rakiban malikun wata rana wani sarki ya hau doki wa wasala ila baldatin ya shiga wata wani gari kana ya ishu fiya abu yazid al-bastani akwai wani kasaitaccen wali ana kiransa abu yazid al-bastani wato yana rayuwa a cikin wannan gari fasa'ala sai ya tambaya hal huna ahlun adrakahu bayan abu yazidin ya rasu shi wannan sarki ya je wannan gari da ya je wannan gari ya tambaya abu yazidu sai aka ce ya abu yazidu ya rasu yau shekara kaza kenan sai ce ina kabarinsa aka je da shi kabarin abu yazidu da ya tsaya ya yi ziyara sai ya ce ya yi addu'a sai ya ce akwai wani mutum ɗaya anan wanda ya riski zamanin abu yazid faƙalu sai jama'ar wani suka ce na'am kwarai kuwa kwarai akwai hunaka shaikhun kubbarun akwai wani tsoho tukub tukub adraka zaman abi yazid ya riski zamanin abi yazid al-bastami fastahdarahu al-malik sai sarki ce a kawo wannan tsoho fasa alahu sai i tambaye shi hal da bitta shay'an min kalami ko ka haddace ka kiyaye wani abu daga cikin irin maganganun abu yazid al-bastami kala sai wannan tsoho ya ce hafistu shay'an mimma kana yaqulu na haddace wani abu daga cikin abin da na ji abu yazid yana faɗa da bakinsa haka ne ba wato shi sarkin da ya tambaye shi ka haddace wani abu daga cikin abin da abu yazidi ke faɗi ƙala na sai tsoho ya ce kwarai samitu ya kulu na ji shi yana cewa marra ne lam tabastahu nar rikici shi sarki yana jira je abu yazidi ya ce ai abu yazidi ya ce duk mutumin da ya sadaka da gurasa zai samu kaza wanda ya nafila raka'a goma da daddare zai samu kaza wanda ya ambaci Allah adadi kaza zai samu kaza wanda ya wa annabi salati adadi kaza zai samu kaza sai kawai sai tsoho ya ce ai ya ce duk wanda ya gan shi wuta ba za ta shafe shi ba sarki ya ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah kai bai kuna haza ya haka zai yiwu wa abu jahalin ra'ar rasulu sallallahu alaihi wasallam wa huwa min ahlin nar ga abu jahal ya ga manzo Allah sallallahu alaihi amma kuma yana cikin yan wuta qala lahu sai wannan tsoho ya ce da sarki ayyuhal malik ya kai wannan sarki mai martaba fa inna aba jahalin ka sani cewa abu jahil lam yara rasulu sallallahu alaihi wasallama bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kai bai taba ganin sa ba ma inna ma ra'a yatimu abi talibin faqat kawai abin da ya gani marayan abu dalib ya gani amma bai ga rasulullahi ba walau ra'ar rasula inda ya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama la'amana bihi wallahi da yayi imani da shi wala dakhala aljanna kuma wallahi da sai ya shiga aljanna amma kawai abin da ya gani marayan abu dalib ya gani sau da shi bai ga wani manzo daga Allah ba kawai wani ne ɗansu kuma maraya ubansa ya mutu shi kenan abin da ya gani kenan amma da ya ga wani bawa ne Allah ya aiko shi to shi kenan da sai ya imani da ya imani kuma da aljanna zai sau da ashe ganin ba wai gani bane da ido kawai kamar yadda mutane da yawa suke ji an wali ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani ce a'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah ka ji wata magana ba wai gani ake nufi haka kawai ba gani ne da ake yi da idan zuciya ita kuma idan zuciya idaniyar zuciya gaskiya take hangowa to in ta hango wannan gaskiyar to ne wannan idan dan aljanna ne amma ba wai kawai idan ka na ka ba mutane da yawa za su ga alheri da ka da idan su na ka amma ba su imani ba wani kuma zai gani da zuciyarsa sai ka ga imani to shine sai shi wannan tsoho ya gaya wa shi wannan sarki fafahima almalik sai sarki sai ya fahimci maganan wannan tsoho wa saddaqahu kuma ya gasgata shi shi ya ce radiyallahu anhu bari in gaya muku yadda abun yake huma suratani wato abubuwan fahotuna ne guda biyu suwarul ashkasi wa suwarul mu'taqadati wato hotunan su mutanen da suke faɗin irin waɗannan maganganu wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatul khuldi bila butani ko man ra'ani lam tamassahu nar wani ma ce man ra'ani la tamassahu nar wa man ra'a man ra'ani la tamassahu nar wa man ra'a man ra'a man ra'ani la tamassahu nar wa man ra'a man ra'a man ra'a man ra'ani fala tamassahu nar wa man ra'a man ra'a man ra'a man ra'a man ra'a man ra'ani fala tamassahu nar shi ne ce wato surori ne guda biyu akwai suran mai magana akwai sura a ta shi mai gani din suran mai gani din wanda shi zai ga mai magana akwai wanda shi kuma wato surarsa ta kudurce abinda mai magana ya faɗa ne shi ya sallama wa mai magana ya sallama wa mai magana ba sai ya gan shi ba wani sanda ake faɗin magana ma a gabansa ake faɗin magana amma bai yadda ba wani kuma daga baya ya zo bai gane maganan ba amma ya gazgata ya sallamawa wanda ya faɗi maganan suwar uta kadaci wato hotunan wato gazgatawa iza wujidat haka ne iza wujidat idan aka same ta tuguni an suwar ashkasi idan aka samu sura ko hoton gazgatawa na taslimi in ka samu hoton yadda da annabi a zuciyarka ka gazgata shi ka yadda da shi to ya fi hoton sai ka gan shi da idanka hakanan waliyai magadansa idan ka samu hoton yadda da su a zuciyarka to ya fi hoton sai ka gan su ha na hannun yauma shi wuce ga mu a yau ga na'am wasurul ashkasi amma surori na hotunan mutane iza zaharat idan suka bayyana aka nuna maka hoton mutum ka gan shi gashi da ran shi lam tubin ba za ta wadatar da kai ba an suwar mu'taqadati daga wato wato hoton a sallama masa ko kuma gasgata shi hananu yawma ka dubi mu ga mu a yau fil qur'ani fil qarni rabi'a ashara ko hananu yawma fil qarni rabi'a ashara ka dubi mu ga mu a yau muna cikin karni na wato goma sha hudu ko shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ga muna cikin wannan ƙarni ma ra'ayinar rasula sallallahu alaihi wasallama ba mu taɓa ganin ma'aikin Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama wala ra'ayinar mu'jizati ba mu taɓa ganin mu'jizozinsa ba samina bihi kawai mun ji labarinsa ne ana gaya mana faƙar kana khairul khalqi fakhman mufakhaman wa zu haibatin wal mashi fihi taqallu'u wa azharu launin ad'adul ayni tasdari bi ayni mahan inda al khamidati tarta'u wa anjalu aynin ahdabu shawri wasi'un jabinu rasulillahi wal khulqu awsa'u sai muka ji mun gamsu kawai mun yadda ka gani ko amma mu ba taɓa ganin sa ba wasu ne na bil mu'jizati sannan muka ji labarin mu'jizozin sa wara ainal qur'ana muka ga alqur'anin da ya zo da shi fa amanna bi sai muka ji mun yi imani da shi wa saddaqana mun gazgata shi ha ulai quraishu ga quraishawa a can su abu jahal su abu lahab shahadu wajahul karima sun ga fuskar nan tashi mai girma mai haske sallallahu alaihi wa alihi sallama wara'au mu'jizati sannan sun ga mu'jizozinsa amma wa ma amanu su ko ba su yi imani ba Allahu yarzuqunal mu'taqadati muna roƙon Allah ya arzuta mu da gazgatawa da kuma sallamawa
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أهل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana tsawatar da muminai ne muminai mabiya addinin musulunci waɗanda suka gazgata Allah da manzansa kuma suka tabbatar da abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne daga Allah Allah yana tsawatar da mu mu daina yin kamantuwa da wato malaman kiristoci da kuma zahidansu kar mu kamantu da su kar mu ji Allah ya ce zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbiruna mu ce za mu je mu kwaikwayi irin abubuwan da suke yi su suna haramta wa kawunan su wato mata za ka ga pastor za a ce maka bai da mata ko ga wani babban kirista za a ce maka bai da mata amma bayan ya mutu bayan kwana biyu sai ka ga wasu sun zo su ce wa 'ya'yan shi kwarai kuwa abin da yake faruwa kenan an zo rabon gado sai ya ce wai wai wai ya'yansa ne ha mutumin da ne da mata ya ce ai shi haife su kaga an kewaya bayan gida kenan to shine Allah tabaraka ta'ala ya ce kar mu yi wannan kar mu kwaikwayi halayen wato fada fada da kuma fastoci na kiristoci waɗanda suke haramta wa kawunan su mata suke haramta wa kawunan su cin abinci mai daɗi suke haramta wa kawunan su shan abin sha mai zaki suke kulle kawunan su a cikin bukkoki a cikin kogunan duwatsu a dazuzzuka suna yawo ba takalmi a kafarsu shine Allah yake hana mu ya ku muminai kar ku ringa aikata irin wannan aiki nasu la tuharrimu dayyibati ma ahallallahu lakum kila kuma waɗansu malamai suka cewa wannan aya ta sauka ne a cikin usman bin mas'un da kuma su abu zarril gifari da su ammaru da su salmanu da makamantansu waɗanda suke zahidan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun haramta wa kawunansu mata suka haramta wa kawunansu cin abinci mai daɗi suka taru suka yi mitin suka ce ma abin da za a yi kowa ya yi dandaka ko kuma kowa ya yanke zakarinsa shi kenan sai wannan aya sai ta sauka ya yi hallazi na amanu la tuharrimu dayyibati ma ahallallahu lakum kila kuma waɗansu malamai suka ce a wannan aya ta sauka ne a cikin waɗansu mutane guda uku daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan su ya ce amma ana fa aqumul layla la anamu ni dai zan dinga tsayuwar dare ba zan ƙara yin bacci ba har in mutu amma ana fala'atin nisa'a ni ko ba zan ƙara zuwa wurin mata ba har in mutu ba zan ƙara atan ne suka ji ga abin da fa matan su suke cewa za su yi dandaka za su yanke azzakarin su za su daina zuwa kusa da su sai suka sauri suka je wurin manzo Allah ya rasulullahi wa'azin fa da kai je fa ya janyo aiki fa me ya faru ya rasulullahi je ba kai magana akan lahira ba ai ma mazajen mu kuka suka rika yi har ma sun ce ba za su ƙara cin abinci mai maiko ba ba za su ƙara shan abin sha mai zaƙi ba za ma su yi kawunan su dandaka ne duk za su sake mu manzo Allah ya ce haka aka yi suka ce kwarai kuwa annabi ya ce a kira mun su da aka kira su suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce na ji abin da kuke cewa kar ku manta ni na zo muku da wannan addini amma ni da kaina asumu wa ufiru wa usalli wa anamu wa ankihun nisa faman akhadha bi sunnati fa huwa minni wa man lam ya'khudh bi sunnati fa laysa minni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ni ne na zo muku da addini ni ne ya kamata in nuna muku yadda ake yi to ku kalle ni da kyau ni dinnan wato ina yin azumi sannan ina shan ruwa wani lokaci a same ni ina azumi wani lokaci a same ni ina cin abinci ina yin sallah wani lokaci a same ni ina ta sallah wani lokaci a same ni ina bacci ina aure har ma ina da yaya saboda haka duk wanda ya riko da sunnata to ya sani yana tare da ni wanda ko ya bar sunnata bai riko da shi ba ba ni ba shi manzo Allah ya ce musu la amurkum an takunu qissisina wa ruhbanan ni ban umarce ku ku zama wato kama ku kamanni da malaman kiristoci ba ko kuma masu gudun duniyarsu to shine wannan aya ta sauka ya ayyuhal ladzina amanu la tuharrimu a la tuharrimu dayyibati ma ahallallahu lakum ya ku wadanda kuka yi imani la tuharrimu kada ku rika haramta wa kawunan ku dayyibati ma ahallallahu lakum wato abubuwa masu daɗi waɗanda Allah ta'ala ya halatta gare ku sababu nuzuri hazil aya dalilin saukar wannan aya annan nabiya sallallahu alaihi wasallama cewa annabin rahama sallallahu alaihi wasallama wa azaz sahaba ya yi wa sahabbansa wa'azi mau'izatan baligatan wa'azi mai kwankwasar zuciya raƙad min halƙulubu har sai da ta kai zuciyoyin da suka yi ƙarfi kamar duwatsu sun yi taushi kamar fulawa wazara fatil uyunu sannan idanuwa suka dinga zubar da hawaye sahabbai suka yi ta kuka fashtama asharatun minas sahaba sai mutum goma daga cikin sahabbai suka haɗu fi baiti usman bin maz'un wato a gidan usman bin maz'un sahiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya shi ya rasu da wuri ne maganganun sa babu yawa faqalu da suka haɗu a gidansa sai suka ce la budda lana min ar-ruhbaniyyati wal iktisa' babu makawa gare mu mu dinga gudun duniya kamar irin wato ruhubaniyawan kiristoci wal iktisa sannan mu kokari mu yi dandaka eh mu dandake kawunan mu kamar yadda ake warago dandaka wa tarku aklin lahani sannan mu bar cin nama wa ɗibi mu bar shaba turare wa nasumu abadan mu ta azumi har abada ba cin abinci la nubiru kar mu dinga buɗe baki wani salli abadan mai ta sallah kullum kullum wala na namu kar mu rika yin bacci ila an na mutu har mu mutu fasani a bizalikar rasulu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ji labarin abin da suke fa qala lahum sai ce da su antumul ladzina taquluna innakum takharujuna lirruhbaniyya wal iktisa wal iktisa wa tarku at-tayyibat ku ne waɗanda kuke cewa za ku wato za ku dinga fitowa kuna yin aiki irin na ruhbaniyawa wato zahidan kiristoci kuma za ku yi wa kanku dandaka ku rabu da matanku wata ku tsayi kuma za ku bar cin abinci mai daɗi ƙalu na'am sai suka ce ƙwarai ya rasulallah mu ne muka faɗi wannan saboda wa'azin da kai jiyan nan in ba haka mutum ya yi ba zai kubuta ba ƙala lahum rasulu sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da su malam ya usman ku ba a hankali ya usman fa inna ruhbaniyata ummati al-jihad gudun duniyan al'ummata ba irin na nasara ba ne su nasara gudun duniyansu a koma kogon duwatsu a koma daji a bar ibada a bar hurda da jama'a a koma halwace-halwace a cikin dazuzzuka ni kuwa wato gudun duniyan al'ummata shine jihadi ai dama me janyo gudun duniya ba in sa riga mai kyau ba da kin cin abinci mai daɗi ko da maganar ƙauracewa mata to ɗauki takobi a tafi yaƙi kawai in dai da gaske kake kana da gudun duniya to zo a je da kai yaƙi saboda haka gudun duniyan al'ummata shine yaƙi don ɗaukaka addinin Allah la ruhbani ta fil islam babu ruhbaniyanci a cikin addinin musulunci ƙala sai shi usmanu da ya ji wannan sai ce izan attasi to tun da haka ne na ji ya rasulallahi ba zan ƙauracewa gida ba amma zan yi dandaka zan zan nisanci mata saboda kusancin mata zai janyo min halaka ƙala sai nan zalla sallallahu alaihi ce iktisa ummati asiyam dandakar al'ummata shine azumi kar ka dandake kanka ka dinga yin azumi kawai za ka rabu da sha'awa ƙala da usman ya jona sai ya ce izan to tunda an hana ni wancan kudan liƙul mar'ata to zan saki matattawa aula atiha abadan ko kuma ba zan dinga kusantar ta ba har abada kalar rasulu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce da shi malam ya usmana ka ba a hankali usman idza qadarta an takuna indaka isnatani aw salasa aw arba'a fa'al usman ba magana wai ka saki wannan guda ɗayan ba ma in kana da ikon ka karo ta biyu karo kai in kana da ikon karo ta uku karo usmanu in za ka iya karo ta hudu fa'al aikata fa'in naka domin cewa kai kullama waqata wahidatan duk sanda ka kusance ɗaya daga cikin matanka wa lam yaktubu Allahu laka waladan Allah bai rubuta maka zaka haihu da ita ba Allah bai rubuta maka zaka samu ɗa a wannan kusantarta da kai ba tajidu wasifan to zaka samu kuyanga fil jannati a cikin aljanna ranar alkiyama wa in kataba Allahu laka waladan in ko Allah ya rubuta maka samun haihuwa da ita wa mata qablaka sai dan ya mutu kafin kafin kai ya kuno faraɗan to zai zame maka ajiya a aljanna ranar alkiyama wa shafi'an kuma zai zame maka mai ceto yawan alkiyama ta ranar alkiyama wa in mutta idan ko kai ka mutu qablahu kafin dan naka ya mutu ya kuno laka nuran zai zame maka haske yawan alkiyama ta ranar alkiyama kala sai usmanu ya ce izan to tunda na ji wannan duka zan zauna da matata la akulul lahama amma ba zan dinga cin nama ba saboda cin nama zai shagaltar da ni kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mahalan ya ya Usman Usman abu a hankali dai abu a hankali fa inni akulul lahama ni da kake gani Usman ina cin nama kullama wajadtu duk sanda na same shi walau sa'altu rabbi la aqamanihi kullu yawmin da zan roki ubangiji na ma da ya ce da ni nama a kowace rana fala atruku diba ba zan bar kala sai ya ce a turkud ba zan bar shafa turare kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni atadayyabu ni din da kake gani ina shafa turare amara ni jibrilu an atadayyaba gibban malaika jibrilu ya ce da ni in dinga shafa turare lokaci lokaci wa amma fil jumu'ati amma duk ranar juma'a fala budda min adibi ba maka duk mumini ya shafa turare kala sai usman ya ce izan to tun da haka ne usalli zan dinga yin sallah wala ana ba zan dinga bacci ba abadan kullum kullum wa asumu zan dinga azumi wala ufdiru ba zan dinga bude baki ba kala mahalan sai manzo Allah ce abu a hankali usman ana usalli ni da kake gani fa ina yin sallah wa anamu ina yin bacci wa asumu ina yin azumi wa ufdiru ina yin bude baki fa man ragiba an sunnati fa laysa minni usman duk wanda ya kauce daga barin sunna ta baya tare da ni fanazalat hazil aya to shine dalilin saukar wannan aya ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaydan wa farish karbahu abadan ya man la shabi'a lahu haqqan wala niddu anta al-qiyasu li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الانصابي احمد صلى وسلم على خير الورى جدد محمد ال اصحابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره مقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين